الفرق المذاهب الإسلامية ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci to za mu karanta su ɗaiɗaiɗaiɗai da mazhabobinsu da aƙidodinsu da asalinsu shi ma wannan ɗan za mu bi shi ne haka an gane ko yawa za mu ɗan karanta dai don a fahimta ina aka sa gaba amma ba karatu za mu yi mai na baki da baki da wasu saboda lokaci amma ku ɗaliban ilimi ne dai za ku iya fahimta اسم الكتاب الفرق والمذاهب الإسلامية دراسة تاريخية موثقة لأشهر الفرق الإسلامية النشأة والأصول المعتقدات والأفكار المظاهر الدينية والاجتماعية نا الشيخ أحمد مصطفى فيصل وده دار الصابون يسكبقى الشيخ مصطفى فيصل طيب نبدأ بالفصل الأول يا شباب الفصل الأول المقدمة تقرؤونه في بيوتكم تعريف الدين والملة والمذاهب والنحلة الهدف من دراسة الفرق الأحاديث الواردة في افتراق الأمة مظاهر الخلاف بين المسلمين كيفية الاختلاف اختلاف الأمة وبداية ظهور الفرق منين الديني تعريفي definition na addini menene fassarar milla me bambanci tsakanin addini da almilla me bambanci tsakanin mazhaba da nihla sannan kuma me manufar karanta kungiyoyi din nan a san su sannan hadisan da suka zo da suke magana akan al'umma annabi za ta rarraba duk malam zai bayani sannan kuma me abin da yake kawo sabani a tsakanin al'ummar musulmi da rarrabuwar kai sannan kuma ta yaya ake yin sabanin yaya ma sabani ya fara samuwa ma a addini gaba daya yaushe ne kaga wannan akwai fa'ida fai tarifu din wal milla wal nihla wal madhhab wal iftiraq wal ahwa قبل التعرض للفرق وتاريخها للفرق عفوا قبل التعرض للفرق وتاريخها وعددها وظهورها لا بد من البداية من تقديم التعريفات الضرورية لبعض الكلمات الهامة مثل كلمات الدين الملة النحلة المذاهب الافتراق الأهواء وغير ذلك من التعريفات دن زامن لتابن قبادي زامن شي قبادا يوان أنبتن ودنا أبو بون كوبا كبا أولا الدين الدين في اللغة بمعنى الطاعة والانقياد الدين في اللغة بمعنى ماذا الطاعة والانقياد والدين يأتي بمعنى الجزاء والعادة والعبادة والطاعة دي يأتي بمعنى الدين كما يدي كان قاموس المحيط نفير زبادي والدين يقال للطاعة والجزاء الدين يقال للطاعة الدين والجزاء يقال الدين كوبا كبني وما أدراك ما يوم الدين أي وما أدراك ما يوم الجزاء واستعير للشريعة an karbi aran kalmar an yi amfani da ita a kan shari'a addini din waddinu kalmillati kun gani addinu kalmilla lakinnahu yuqalu itibaran bit ta'a wal inqiyad lish shari'a mana akan yi amfani da kalmar addini wato kama akwai nau'i na yin da'a da wani biyayya an cewa yani addini ana nufin wani abu da wani yake wa da'a yake yake respecting والدين أيضا الطاعة تقول دان له يدين دينا دان له في اللغة العربية تقول دان له يدين دينا أي أطاعه ومنه الدين والجمع الأديان إذن الدين الطاعة دان يدين طاعة كمان مي الدين مي داعة كنا والجمع أديان الجمع أديان الأديان جمع دين ويقال دان بكذا ديانة فهو دين وتدين به فهو متدين يقال متدين تدين به متدين ودينه قوة ودينه تدينا وكله إلى دين كوي والدين في الاصطلاح العام ma ya'taniquhul insanu i'tinaq runguma da rikewa wa ya'taqiduhu wa yadinu bihi min umuril ghaibi wa shahada abinda mutum yake kudircewa a fili ko a bayyane ko a boye yana imani da shi wa qila wad'un ilahiyyun tarifi na biyu kenan وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير شنو تعريف الدين وانا abu ne da Allah ya sanya shi ga masu hankali su yi shi da zaɓin su kyakkyawan zaɓi na alheri wa dinu fi istilahi al-islami at-taslimu lillahi ta'ala wannan istilahu al-am ko in ya ce am ɗin har na 'yan kirista ma sun shiga har yahudanci ma ya shiga a tarifin farko amma in a tarifin musulunci ne al-inqiyadu lillahi ta'ala wal inqiyadu lahu at-taslimu lillahi wal inqiyadu lahu wa din huwa millatul islam ko wa aqidatut tauhid allati hiya dinu jami'ul mursalin ko milladun adam wa nuh ila had ila khatamil nabiyina muhammadin alayhi salatu wassalam jami'an afdalus salatu wassalam قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام إن الدين يعني الدين المرضي عند الله هو الإسلام با الملة في اللغة ما معنى الملة الطريقة المسلوكة والسنة الطريقة المسلوكة والسنة هي الملة والشريعة والدين تسمى الملة أو معظم الدين تسمى الملة وجملة ما يجيء به الرسل الملة abinda yawanci abinda manzanni suke zuwa da shi ake ce da shi milla asluha lugawi min qawlihim tariqun mumil asalin sa a larabci tariqun mumil suke cewa me ma'anarsa ai maslukun wa ma'lum maslukun anya da an yi tabi an yi tabi an yi tabi an santa shine milla inna wajadna aba'ana ala milla ai ala umma aina wal millatu bil istilah qad istu'milat fi ma'na ad-din ko ba haka bane muradun bihi ash-shara'i wan nuzum an-nuzum jam'u nizam الشرائع جمع شريعة إذ يقول الراغب الأصفهاني في المفردات سنة التابيني الملة كالدين وهو اسم لما شاء الله لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار إلى جوار الله abinda Allah ya shar'anta mutane za su bi su samu gwakotaka da ubangiji wal farqu bainahuma wa bain ad-din ay bainaha bain al-milla wa ad-din kenan anna al-milla la tudafu illa ila ila nabiyyin ila nabi alayhi salatu wasalam almilla ba a danganta ta sai ga annabi alladhi tusnadu ilayhi now ittabi'u millata ibrahima wattabi'u millata aba'i ko wattaba'tu millata aba'i wala takadu tujadu mudafatan ila Allah da wahala kaga an danganta milla zuwa ga Allah kama a ce millatullah a'a sai dai a ce millatun nabi ko millatul anbiya wala ila ahadi ummatin nabi ko wani mutum a ce wai an ce millatu kamar millatu zaidu millatu a'a sai dai annabawa kenan wannan yana nuna mana milla addinin annabawa shari'ar da annabawa suka zo da shi wala tusamalu illa fi jumlati shara'i duna ahadiha akan shari'a kawai ake amfani da milla la yuqalu millatullahi ko wala yuqalu millati ni ma ban ce millata ba ko millatu zaidun kama yuqalu dinullah wa dinu zaid ko wala yuqalu as-salatu millatullah ba a faɗa sai dai a ce as-salatu dinullah yawwa mumtaz ana ganewa kuwa wa qila al-millatu ad-din wa shari'a shine dai kawai an-nihla fa fi lugha ad-din wa yuqalu ma nihlatuka nihlatuka ma nihlatuka ay ma dinuka wa fulanun yantahilu kaza ay yadinu bihi وبه فسر الإعطاء الإعطاء نحلة الإعطاء نحلة وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فقيل أي فريضة وديانة وسنا فسر نحلة فريضة وديانة وبعد ما تاسا لكن سنة دولي والنهلة النسبة بالباطل والدعوة والدعوة أنا إيه فسر النسبة بالباطل كو الدعوة نهلة القول kaman a nisbatin ilaihi ko kaman in an ce man na hanawa kenan ko nisbatan ilaihi batil abinda aka danganta wa mutum wanda ba daidai ba wanta hala fulanun shi'ira fulan kamar ya za gane wannan an an yi amfani da kalmar nihila wanta hala fulanun shi'ira fulan kaman wani ya saci wakar wani to shine kaman an danganta maka wani abin da bai kamata ba ba naka bane satar abu in an ce in tahala kalamahu za ka iya cewa in ta hala amrun kalama zai ai amru ya sato maganarwa maganar zai duk ana fassara shi da nihila ولعل المعاني كلها ترجع في المادة إلى أصل واحد هو العطاء كوي بايد أبو إذا النحل بالفتح أو الدم ونحل العطاء مطلقا أو بلا عوض هو عطاء بلا عوض شو تدى ذا أبو أربعة تنجي ونحل وأنحل أعطى على ربشي نحل أنحل أعطى المذاهب في اللغة جمع مذهب وهو الطريقة والمعتقد كوبا كمني الذي يذهب إليه الإنسان شيني مذهب abinda mutum ra'ayin da yake tafiya kai wa fil istila al madhhab huwa majmu'atul ara'i wal afkari allati yaraha aw ya'taqiduha al insanu majmu'atul ara' wal afkar ra'ayoyuka na mutum da yake gani haula janibin aw aksar min hayatihi al ilmiyya aw al amaliyya wani bangare na rayuwar ilimi ko na aiki ra'ayin da mutum yake gani fil i'tiqadi a wajen kudiri aw nizam ko nizam aw as-suluk ra'ayin da dai mutum ya tafi akai to alfarqu bayna ad-din wal madhhab ad-din ashmal min al-madhhab ko yafi fadi wa awsa مفهوما لأن الدين يشتمل على اعتقاد الإنسان حول الخالق والمخلوقات وأمور الغيب والآخرة وأما المذهب ف... فيكون في بعض هذه الأمور ونبنغريني أو مسائل منها وقد يكون في أمور الحياة فقط المذهب زي إذا ما تأرأي رأيها كوي بند سورة الأمر الدين الافتراق في اللغة مئة كلمة في الافتراق خلاف الاجتماع قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا والتفرق والافتراق سواء ko dai a ce التفرق ko a ce iftiraq sawa wa minhum man yaj'alu at-tafarruqa lil abdani ku kula da wannan ko daliban ilimi ne ba'dul ulama suna amfani da kalmar at-tafarruq duk abin da ya shafi gangan jiki ne ake amfani da tafarruq والاختراع و و و والاخ- والافتراق ياتي الاختراق كجارة والافتراق إفني فاء ون والافتراق في الكلام إذا ربوان زنشيني سي أتشيمي افتراق كو افترق أما إذا دقنقن جكين سني سي أتشيمي تفرق الافتراق نمغنى attafarruku na gangan jiki wasu malamai sun bambanta yuqalu farraktu bainal kalamaini faftaraka wa farraktu bainar rajulaini fatafarraka al-iftiraqu fi shar'in yutlaqu ala umur a shari'a al-iftiraq tana zuwa akan al'amura da yawa na farko at-tafarruqu fi ad-din wal ikhtilafu fi al-iftiraq التفرق في الدين والاختلاف فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا في دينكم ولا تختلفوا فيه وقوله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على إهدى وسبعين أو سنتين وسبعين فرقة كاجي تفرقت اليهود وهو الاختلاف في الأصول أكيد كنا نعم الاختلاف في الأصول أكيد والاختلاف التضاد me ikhtilafu tadad mun yi shi da ku shekaru sabanin da ba za a taba haduwa ba zai hadu ba na aqida na asali al muaddi ila tanazu'i fi ad-din wal khuruj an an sunnah at tafarruq ma'ana ta biyu al iftiraqu an jama'ati al muslimin duk ba a so fi amrin yaktadi al khuruj an usulihim fi i'tiqadi aw shuzuz anhum fil manahij mutum ya rabu da yan uwansa musulmi ya bar asalin su ya bar tushen su ko akan tsarin su ya rabu da su aw al khuruj ala a'immatihim ko kuma fito na fito da shugabannin musulmi wani malami ne wani shugaba ne an yadda wani fito wani kuma ya fito yana yakar malamin ko yana faɗa da shi to ya zama dan khawarij kenan aw istihlal saifi fihim ko zare takobi cikin musulmi fa huwa mufariqun duk wanda ya wannan ya zama mufariq wa min qawli sallallahu alaihi wasallam man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'a thumma mata mata mitatan jahiliyya kaji ko man kharaja min at-ta'a ay man iftaraka an jama'atul muslimin kenan ko ya bar jama'a ahlus sunna wal jama'a ya mutu akan haka to ya mutu mutuwa ta jahiliyya wa man qutila tahta rayatin ammiyya tsabar kabilanci tutar kabilanci da ra'ayi يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية yana fushi saboda ta'assubanci dan dan garin su ne kurin yake yake fushi dan an taba dan garin su ba wai dan aqida ba yana fada saboda malamin nan watakila ko saboda mai ra'ayin dan garin su ne ba wai dan aqida yake ba falaysa min ummati duk mai wannan saboda ta'assubanci yake abu baya cikin al'ummata wa man kharaja min ummati ala ummati yadribu birra barraha wa fajiriha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi bidhi ahadiha falaysa minni duk wanda ya fito na fito a cikin al'ummata yake kashe al'ummata yadribu barraha wa fajira da masu da'a da marasa da'a da masu bin Allah da masu fajirci mutum ya fito cikin al'umma yana ta kashe mutane baya taka tsantsan wajen muminai kowa kashewa yake kuma baya cika alkawari waɗanda suke da alkawari ma baya kiyaye alkawarin falaisa minni wannan baya tare da ni in ji annabi كان وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أصنافا من المفارقين الخارجين وهم المفارقون للجماعة كلا كلا النبي يفدس والخارجون من الطاعة والخارجون عن الأمة بالسيف waɗanda suke fito na fito a cikin al'umma su ɗauki takobi suna kashe mutane wal muqatiluna tahta rayatin ammiya wa huwa al amru al a'ma alladhi la yastabinu wajhu abu ne na makanta wadda ka kasa gane ina fuskar wannan al'amari ta fuskanta wa minhu qitalul asabiyya yaqi na ta'assubanci wa qitalul fitna fada na fitina wa minhu alqawmiyat wa shi'arat wal qabaliyat yan yan qaumiyya jama'ar mu yan fada akan Najeriya yan fada akan yan Kamaru ne su yan fada akan su yan America ne ko yan alqawmiyat da shi'arat wasu alamomin su nasu na kungiyanci da kabila bahaushe ya kashe ba fulatani saboda kawai ba a ba kabilar su ɗaya ba ko ba fulatani ya kashe wannan a manta da addini wa nawiha kullu zalika dalikun dakhilun fil mufaraqati wal ahwa wannan haka yazo a cikin usulu wa tarikul firaq al islamiyya na Mustafa Muhammad Mustafa wa ta'rifu shamilu lil iftiraqi me ma'anar al iftiraq gamamman ma'ana huwa al khuruj an as sunnati wal jama'a fi aslin au aksar din al'itikadiyya minha fita daga ahlus sunna wal jama'a mutum ya fita ya fito na fito da da'awa ta ahlus sunna ko ya ta musamman al'amura na aqida aw al'amaliyya al-muta'alliqa bil masalih al-uzma lil umma ko ayyuka na aiki wanda yake da alaka da maslaha mai girma ta al'umma wa minhu al-khuruj ala a'imma fita fito na fito wa shugabanni wa jama'atul musulmi na bisai da kuma jama'ar musulmi mutum ya fidda makami ya ta kashe yan uwansa musulmi wannan shine at-tafarruq da shari'a ta hana wa alul iftiraqihum al-firqatul mutafarriqa an tariqi sunnati wal jama'a al-iftiraq sune wanda suka bar ahlus sunna wal jama'a al-mubayina li nahji salaf salih wanda sun yi bamban sun yi fito na fito da hanyar salafus salih sune ashabus saifi masu makami masu daukan makami da takobi suna kashe mutane alkharijuna ala a'immatil muslimin wa minhum ahlul jadali wal khusumati fi dini a cikin su akwai masu jadala da jidali da husuma a addini wa ahlul kalami wa ashabul bid'i da yan bid'a wal muhaddis wal muhaddisat fi din waɗanda suke kirkiro abuwa addini kal khawarij wa shi'a wal qadariyya ya sa fadariya ku gyara al qadariyya ya jama'a kuna ganewa kuwa yana fitowa fili ko ya yi amfani da larabcin da bai da wahala ba sai mun tabi kalman kalman insha Allah ni dai abin da ya a karanta a fahimta yawwa al-ashi al-khawarij wa shi'a wal qadariyya wal murji'a wadannan dukkan su masu tafarruqi ne a cikin al'umma annabi Muhammadu wa ghairihim wa fil usul al-mutaakhira dhaharat ahwa'un hadisa ka sabil ittijahi al-ittijahat al-hadisa al-munharifa a wannan zamanin kuma na karshe-karshe ɗin an samu wasu kuma waɗanda su ma suke da wani inhirafi kaucewa alƙaumiyya al'almaniyya alba'asiyya alƙaumiyya al'almaniyya duk za mu zo kansu kowane suna iya iya iya ɗin nan duk sai mun yi bayani a kansu فهم كلهم في سبيل الفرقة بل غالهم في سبيل الردة والخروج من الملة ديوا ما سن ردة ما سن فر مسلنش وآل الافتراق والأهواء كلهم أصحاب بدع duk wani mai raba kai a cikin al'umma ya zama dan bid'a i'tiqadiyya kanat aw qawliya aw amaliya duk ta shiga aw ahadiha ko daya aw kullaha ko duka fa hiya ghaliban mulazima duk suna ma da alaka da juna qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala da Allah ku kula da wannan magana da Allah ku kiyaye ta shaykhul islam yace wal bid'atu maqrunatin maqrunatun bil furqa al bid'a da Allah a haddace mu wannan magana duk inda kaga bid'a to tana tare da rabuwar kai kakka ɗauka 'yan bid'a kansa haɗe suke kuma ɗan bid'a bai zama ɗan bid'a ba sai da ya fita daga ahlus sunna ra'ayin ahlus sunna na kwarai ya bari ya zama ɗan bid'a kama anna sunna maqrunatun bil jama'a al bid'a maqrunatun bil al furqa al furqa wa kama anna as sunnata maqrunatun bil jama'a fa yuqalu ahlus sunna wal jama'a kama yuqalu ahlul bid'i wal furqa daidai kenan ahlus sunna wal jama'a ma'ana ahlus sunna yan haduwar kai ne wannan shine abun bakin cikin da zai nuna ma abin da yau ahlus sunna suke rayuwa a kai na kuskure gashi aqidar ɗaya ne amma ana ta bambancin ra'ayi wannan malamin sawa ne wannan malamin sawa ne wannan yana tare da duk ba aqidar ɗaya ne duk ahlus sunna ne ba na sauraron karatu ma ne ba na saura ba ruwana da wa ne in wai duk ahlus sunna ne wai in wani ya kira taro ba za a je ba in wani ya kira za a je subhanallah kasabum jami'an wa qulubum shatta shi yasa muke wahala abun bakin ciki abun ciwo abun abun nan an rena mu an rena mana hankali kama yuqalu ahlul bid'ah wal furqa fal furqatu a'zamu sima min simati ahlil bid'ah wal ahwa' يا جماعة هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيجب أن يحفظ تحفظ هذه الكلمة أهل البدع والفرقة الفرقة أعظم سمة من سمات أهل البدع دي عندك أقرب وركيت وأن صفة لتأم بدع bai kamata mu rinka kikkicewa mu watse mu baje ba in ba ka ba mun yi tarayya da yan bid'a akan bid'a da suke ba kwa iya yin sallah lokaci guda ko ahlus sunna ku yi sallah lokaci guda na idi kun sha bamban ba ku da wanda zai ba ku umarni kwaya ɗaya yau a ce ga wani mutum ɗaya wanda kun yarda da shi a aƙida amma za ku sha bamban da shi a kan ra'ayi ba wani malami ba wani shugaba da ce wannan shine yau in ya faɗi magana za a bi ko akwai shi kowa na garin su yake bi na garin ma in ya ga dama akan siyasa sai mutum ya fito ya zazzagi malaminsa aqida fa ka duba akan aqida kuka duba akan siyasa dan siyasa da bai da ittijaki yanzu wani ya zazzagi wani malami akan jam'iyyar PDP watakila ya duddura mai ashar ya la'ance shi to kuma gashi yan PDP za su zo su batta kuma za su kyale ta za su koma wani su da ba su da alƙibla ba su da jiha ayi wai a zo wai ana cewa wai ai wai wai wai malami ya yi hudu ba ya yi bayani an yi malaman da suka yi bayani akan barnar da aka yi na cewa annabi wani wai wai wai wani yazo yana cewa wai wai ya yi mamaki da a ce yan kaza ba su saukar da shi daga kan mumbarin ba wai yan kaza din almajiransa yan wannan aƙida saboda yanzu kun ga an fahimci cewa mu din siyasar mu tafi aƙidan mu karfi wannan fa jagora shugaba fa yake faɗa wai yayi mamaki wai nan gaba wai wai duk wani malami da yazo ya bude baki ya soki wata siyasar wani to yan kaza za su saukar da shi da kan mumbarin su bubbuke shi saukar da shi yayi mamaki ma kamar babu yan kaza a wurin wannan fa malamai aka tara limaman gari aka tara fa ake gaya musu wannan saboda tsabar an rena musu hankali aka gama aka ba su dubu hamsin hamsin kowa ya soke aljihu yana Allah ya saka da alheri ya gaba kawai wai an gane wai dama wai wai masallatai guda kaza ne guda shida ne a garin nan suke magana akan siyasa suke kaza masu tsaurin ra'ayi to an gane su yanzu ɗaya dai ya faɗi saura biyar ko kuma ku taka a hankali za a yi maganin ku nan gaba ka duba faɗin girman Allah ba mutum kurin ya samu wata rububiya kura abin da ya ga dama yake faɗa kura kuma nan muna je a rediyo dan siyasan da bai kai ya kawo ba zai kira sunan mutum ya zazzage shi ya zagi iyayensa ya zagi kowa nasa ya gaya mai bakar magana lami lafiya amma an taba annabi an yi magana ya zama abin da ya zama saboda ku din aqida ku ba ta da karfi kun fi fifita siyasa ku akan darajar malaman ku da mutuncin ku sai muga kuma wani wani din wani wanda kuma zai zo ya taba malamin akan wani ya sha mamaki Allah ya sa tsautsayi ya sa wani malami ya yi wani abu wai a mambari wai wani ya zo ya ce wai zai taba shi ya sha mamaki sai ka nemi a ina kake ma ka rasa wallahi ba wani sakarcin da zamu yarda da shi Allah yawwa mu muna addinin ne iya rayuwa iya mutuwa kai kuma ka je kai siyasar ka kai ma iya rayuwa iya mutuwa kuma za mu kare addinin mu da duk abin da muka mallaka wallahi ku rige aƙida shi sa malam in dai mutum yana da matsala aƙida zai baka mamaki akan abubuwan da zai yi ya shi ya shaza nawa ka samu nawa aka baka ومن كان على السنة وتلبس ببدعة غير مغلظة ولم يكن داعية لها فلا يخرجه ذلك عن السنة يعني وندي كسنش أكن سنة أما يلا ين بدعة كو yana dan sunna yana bid'a yan 50-50 kenan to amma bid'a da yake ba mai kwari bane kuma baya kira akan bid'a to wannan bai fita daga ainihin sunna ba wal ahwa jam'u hawa wa huwa mailun nafsi ila ma tastalidhu daga lazza ne mailul nafsi ila ma tastalidhu min ash-shahawati min ghairi da'iyati shar ba tare da shari'a ne ta ce ayi abun ba ko ba haka bane ba yawwa wal hawa me al hawa mailun nafsi ila ash-shahawa yusamma al hawa mailun nafsi ila ash-shahawa al hawa mailun nafsi ila ash-shahawa mafhum ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة أيضا كو وقيل سمي بذلك لأنه يهوى بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية duk abin da zai ja mutum a duniya na ra'ayi abin da zai halakar da shi ko ya cutar da shi a lahira kuma ya zo ya kai shi zuwa hawiya wutar jahannama shine alhawa ويهوي وهوى يهوي بمعنى سقط هوى يهوي بمعنى إيه؟ سقط وفي الجملة فإن هذه المعاني للهوى تدور حول الميل إلى رغبة النفس وشهواتها ومحبة الشيء وغلبته على القلب كم واستح واستهواذ الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله معناه شيطان يتغائي يرنجايك goyon bayan san ra'ayi da san zuciya wal hayrati wad dalali wal fujur wad dhulm wal hawa shar'an khilaful huda al hawa shar'an khilaful huda wa huwa mailun nafsi ila ma targhabuhu rai ya karkata zuwa ga abin da yake so ko wa mailul qalbi ila ma yuhibbuhu idza kharaja dhalika an haddi shar'i wal i'tidal إذا خرج هذا الميل عن حد الشرع وخرج عن حد الاعتدال ويكون ذلك في الشهوات والعقائد والآراء والمذاهب وأهل الهواء أهواء هم كل من خالف السنة والجماعة أهل الأهواء كل من خالف من السنة والجماعة طيب نكف هنا إن شاء الله سي أصول الفقه أولنا الواضح في أصول الفقه يلا يلا بسرعة يا جماعة تعال تؤذن لنا قبل يلا شغل يؤذن جيكا جيكا يميقوا ما كراما نصلى سوري I see that. kawo karkashe kashe kai di insha Allah tabaraka wa ta'ala an fahimce ni tai yanzu anan mun gane khabar majhulul hali da al-mubham dangane da harkar adala akwai abubuwa guda uku ko dai ya zama mutum an san adalcinsa amintattu sun yabe shi ko ko mutum an san fasikancinsa waɗanda suke suka akan mutane sun soke shi ya fito fili ko ko mutumin da ya zamanto shi ba a ma san shi ba kwata-kwata wanda ba a san shi kwata-kwata ba sunansa ya bayyana amma ba a san waye ba shine majhulul aini wanda kuma an san sunansa an san unguwarsu amma ba a san halinsa ba shine mai majhulul hali to sai aka yi sabanin malamai shin riwayar majhulul hali ai kaga dai majhulul hali shine mai dan dama dama akan majhulul aini to abu hanifa shi yana karban riwayar majhulul hali in dai an tabbatar musulmi ne sauran malaman hadisi kuma suka ce a wa wadihun annahu in kana rawi mubhaman fa inna riwayatahu marduda wannan sannan abu ne in dai rawi mubhami ne ba a san shi ba riwayar su jefarwa take ka an ya kula ahadur ruwati haddathani rajulun an fulanin annahu qala ko far rajulu kaman wani ya ce mai riwaya haddathani rajulun an fulan annahu qala ar rajul an fulan a'a qala far rajulul mubham la tuqbalu riwayatuhu wanda ba a san shi ba za a karbi riwayarsa malam yumkin ta'yinahu bi tariqin sahih in dai ba za a iya ayyana shi ba ta hanya sai a ingantacciya a ce gashi nan to wannan ba a karbar riwayarsa ko ba haka bane ba tai ma tasbutu bihi adalatu rawi menene yake tabbatar da adalcin mai riwaya tasbutu adalatu rawi bi taskiya in an yabe shi من العدول دغ عادلي الثقات امنتتو اهل العلم والفطره masu ilimi da hankali idza jarrabuhu suka jarraba shi bi tulil ishrati wal muamala an dade ana rayuwa da shi da mu'amala hatta arafu sirrahu wa alaniyatahu har an gane sirrinsa da da ainihin wato bayyanansa to wannan shine adalarsa ta tabbata wa ta'dilu an yaqula al muzakki menene ta'dili me yin yabo ya ce fulanun ajulun au siqatun au mardiyun au nahu dalika wannan duk kun karanta cikin dirhuwar ta'dil wa in amila ahadul a'immati ko ahadu a'immati hadisi bima rawahu ahadul ruwati in ɗaya daga cikin malaman hadisi yayi aiki da abin da ɗaya daga cikin marwaita ya ruwaito wa kana mustanaduhu fil amali tilka riwayati khassa abin dogaransa wajen aikin nan shine wannan riwaya ke bantacce fa zalika taskiya wannan yabo ne ma'ana idan wani malami ya yi aiki da riwayar wani rawi aiki da ya yi da riwayar wannan rawin ita kadai yabo ne kamar yanzu imam bukhari ba a ji ya yabuwa ne ba ba a ji ya cewa ne kaza ba ne amma an ga ya yi riwaya a gare shi ya yi aiki da riwayarsa to wannan kadai shi ma wani yabo ne cewa ya da shi ko da ba mu ji ka buɗe baki ka yabuwa ne ba amma wani ya faɗi magana ka yi aiki da ita to wannan yana nuna cewa me abinda ka faɗa ɗin menene daidai ne ka yabe shi ne wa in rawa anhu imamun min a'immatil hadisi mimman urifa anhu annahu la yarwi illa anil uduli idan wani malami da aka san ka'idarsa baya riwayar hadisi ga mutane sai amintattu sai ya riwaya akan wani mutumin da da ba a san adali ne ko ba adali ba ko amintacce ne ko ba amintacce ba fa zalika taskiyatul lauto wannan ma yabo ne tunda daman ɗabi'ar malamin an sani shi baya riwaya sai a gurin waye amintattu to sai ruwaito gurin wani mutumin da bamu san amintacce ne ko ba amintacce ba to riwaya da shi ma din yabo ne kal bukhari fi sahihihi wa misluhu muslim fi sahihi fi ghairi al mutaba'at kan bukhari a cikin sahihinsa da muslim a cikin sahihinsa amma banda mutaba'a banda mutaba'a akwai riwaya da zai zo wani ya ruwaito ya kawo wata riwaya mutaba'a wannan ba baya ciki fa in lam yu'raf anil imami zalika idan ba a san ka'idar shi shugaban ba ko shi limamin ko shi malamin ba lam takun riwayatu taskiya to gaskiya dan ya ruwaito a wurin ɗalibi ko ya ruwaito a gurin wani to baya nuna cewa wannan yana yabo gare shi in dai ba a san daman ga ka'idarsa ba kamar misalin bukhari fi tarihi imam bukhari a cikin littafin tarihul kabir dan yayi riwaya a wajen mutum to baya nuna yabansa wa ka muslim fil mutaba'at haka imam muslim in yayi riwaya a gurin wani wajen mutaba'a baya nuna yabo ne wa kabnu hibban fi sahihi haka imam ibnu hibban a cikin sahihin sa in yayi riwaya a wajen wani shi ma bai zai zamanto yabo ba insha Allah wani sati sai mu tashi ta'arudul jarhi wa ta'dil wanda kun riga kun yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina tunatar da ku lalle ne a rinka zuwa da wuri saboda lokaci ya canza in kun zo da wuri ne kun ga mun canja kun ga mun ƙara karatu da yawa idan ba kwa zuwa da wuri ba za mu iya littafin da yawa ba za ku rinka zuwa da sallah ɗaya sauran wata mutum ɗaya da rabi a sha biyu da rabi